أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النصب يا أنت يا الكرسي زاد للنصب وكل ما تليه كسره وجب يشي زاد يا أن سنقار وتيا كيا الكرسي أي كيا الكرسي كمريا تكرسي للنصب صبودا نصبا شين دنكنتا mutum zuwa wata sana'a ko kuma zuwa wani gari ko zuwa wata kabila kamar ka ce nahawiyu misriyu arabiyu ya ce da aka ƙara wacce ta yi kama da ya ta alkursiyu tana da shadda kuma wasanin da ya zo kafin ta kasara wa kullum ma ta liyi kasaruhu wajab ya ce duk wani harafi da yake ya zo bayan ko wannan yaɗin ta nisba take bin bayan wannan harafin yi wa wannan harafin kasara ya ce wajibi ne kamar yadda muka karanta al-kursiyu al-kursiyu al-bisriyu al-nahawiyu العربي ومثله مما حواه ذكوة تانيث نوم مدته لا تثبتا يتي ومثله مما حواه أي وحذف مثله مما حواه كتير يا إرنتا daga yaɗin da isinin yake dauke da shi idan isinin yana dauke da ya wacce ta yi kama da ya ta nisba yadda ita yaɗin nan ta zo da shadda harafin da ya zo kafin ta kuma kasara kamar ashafi'iyu kamar alhanafiyu ko alkufiyu ko almarniyu wanda duka waɗannan sunaye mufradai ne suna dauke da ya ya mai shadda kuma harafin da ya zo kafin wannan ya kasara to idan ismi yana dauke da irin wannan ya to sai ka cire wannan ya din sannan sai ka maye gurbinsa da ya ta nisba wanda lafazinsu baya bambanta illa iyaka a takdiri shi ne za ka zo ka bambanta wata ta'anisi hakanan ta ta ta'anisi aw maddatahu yana nufin alif alif na ta'anisi la tusbita karka tabbatar da ita ma'ana ka cire ta ai wala tusbit ta ta'anisi karka tabbatar da ta ta ta'anisi aw maddatahu ko maddan ta'anisi yana nufin madda anan alifin mafsura yake nufi kamar fobula saboda alifin mamduda hukuncinta zai zo a nan gaba zai zo yi bayani inda yake cewa wa hamdu zimatin yunalu fin nasab ma kana fi tasniyatin da hun tasab saboda haka anan ya kira alifin mafsura maddatu tanisi saboda alif din harful maddi zaka ce hubula sai ka ce hubuliyu ka cire alif din hakanan sanka sai ka ce sai ka ce sankiyu kamar yadda zai zo zai yi kuma ka ce sankawiyu haka jamaza za ka ce jamaziyu saboda haka a nan au maddatahu yana nufin alif harful maddi ne alif harful maddi amma alif din ta zo ta anisi ba yana nufin al'alifin mamduda ba ne kamar yadda zahirin sai yake nuna haka yana nufin wala tusbit ta a ta anisi au alifal mafsura karkabar ta na ta anisi misali makkatu sai ka ce makiyu ka cire tatin hubula sai ka ce hubuliyu sai ka cire alifin alifin da ta zo na latus bita alif ce wacce ta zo ta itilaki ai wala tusbit ta a tanisin au mattatahu ai au alifahul mafsura wa in takun tarbau za sani sakan fa qalbuha wawan wa hazfuha hasan wa in takun tarbau idan alif din ta zo ta hudu ne za sani sakan sannan kuma harafin harafin ismin na biyu din sukuni ne to kana da waje shi guda biyu fa kalbu hawawan ka canja wannan alif din ta zaman to wa hazfuha wa hazfuha ko ka cire alif din hasan ko wannan su yana da kyau misali zaka ce sanka kabilar da Maulana Sheikh Abubakar Ati ke ke ciki sanka sai ka ce sankiyu ko sankawiyu jaizi ne saboda alif din ta zo ta hudu wa in ta kun tarbau sannan harafi na biyu na wannan sunan sukun ne shine za sanin sakandin za ka ce sankiyu ko ka ce sankawiyu hakanan kabilar mu ta manga zaka ce mangiyu zaka ce mangawiyu haka nan duk abin da ya kama da wannan kamar shabra zaka ce shabra wiyu ko kace ko kace shabriyu haka sanha sanha zaka ce sanhiyu ko sanhawiyu lishibihi hal mulhaqi wal asli ma laha walil asli qalbun mutama لشبه الملحق الملحق hakanan alif din da ta yi kama da alif maksura ta yi kama da alif maksura ne saboda wani suna ne maran alif din saboda a yi ilhaƙin sunan sunan ya zo ya yi kama da ko ya zamo irin suna mai alif maksura to sai aka ƙara wannan alif din irin wannan shi ake kira ilhaƙi kamar misali artun artun ismi ne marar alif saboda kai ilhakinsa da wani ismi mai alifin maksura kaman kaman kaman sabra sabra ko shabra to sai ka ce arta arta in ka ce arta artun ne asali marar alif ka ce arta ne saboda ka mayar da wannan sunan ta yi kama da wani suna mai alifin maksura a ilhaki a abu ne sananne akwai mabahasin cikin ilmin sarf yana nufin alifin koda ba ta ta'anisi ba ce wata alif ce maksura an shigar da ita jikin ismi saboda wannan ismin a mayar da ita ita ma ta zama maksura to wannan ma tana da wannan hukunci din ba dole ne sai alif ta ta'anisi wacce aka santa ba misali arda sai ka ce sai ka ce ardiyu ko ka ce ardawiyu shi ma waje guda biyu guda biyu ne wal asli hakanan alif wacce take ta asali wacce ba ba alif za'ida ba ce aka kawo ta don ta'anisi ko don ilhaki to wannan asali din malaha ita ma tana da abin da wannan alif na maksura take da shi haka na alif na ilhaki take da shi al'asali misalin ka ce malha malha alif din malha din nan to asalin ta waune saboda an ɗauko daga laha yalhu to saboda haka sai wannan alifin ita ma za ka iya cire ta ka ce malhiyu kamar yadda ka cire mulhafi kamar yadda ka cire alif ta ta anisi za ka ce malhiyu in ka ga dama kuma sai ka juya shi wau kamar yadda ka juye alif ta ta anisi da alif ta ilhaki ka ce malhawiyu sai dai ya ce walil asli kalbin utama shi asli din alif din da ta asali ce ma'ana wani harafi ne asali aka juyar da shi ya zama to alif to juya juya ta wautin yu'tama ay yuktaru shine aka fi zaba zahirin wannan magana yana nuna ma cewa wajihin nan guda biyu idan alif din ta ta'anisi ne a cire alif din yashi haka idan alif din na ilhaki ne a cire alif din yashi amma idan ta asali ce a juya ta wau kuma yashi duk da a kowannen su cire wanda kalbu juya ta wautun a kowanne jaizin ya halatta wal alif al jaiza arba'an azif yace alif in ta wuce harufa guda hudu ta zama ta biyar azil ka cire ta aiwa azil alif al jaiza arba'an ka cire ka gusar da alif alif wanda ya wuce harufa hudu ma'ana alifin ta zo ta biyar kamar mustafa mustaba mustafa mustaba da abin da ya kama da wannan zaka ga alif din ita ce harafi na biyar ma'ana ta wuce hudu kenan sai ka cire ta ka ce mustafiyu mujtabiyu kazaka yal mankusi khamisan uzil haka nan ya ta mankusi ai ka zaka yawon mankusi ya ta ismi mankusi in ta zamo ita ce ta biyar nan ma usila za ka wadda ita ita ma misali don ka ce almuhtadi ko ka ce almuhtadi ne ainihin to kowannen su ismi ne mankusi ya din ita ce harafi na biyar to sai ka cire wannan harafi na biyar sun ka kawo yawon nisba ka ce al-muhtadiyu al-muhtadiyu ko al-mufta al-muftadiyu al-muftadiyu anan in ka lura wal alif al ja'iza arba'an azil kazaka yal mankusi khamisan uzil dinnan a hukunci ɗaya ne illa iyaka ya kawo da ibara daban-daban saboda alif din da ta wuce hudu yana nufin ita ce ta biyar kenan nan kuma ya ce ya da ta zo ita ce ta biyar kowannen su ya ce a gusar da shi wal hazfu fil ya rabi'an ahaqqu min qalbin wa hatum wa hatum qalbu salisin ya'in yace wal hazfu fil ya rabi'an ya idan ta zo ta kasance ita ce ta hudu a haku cire cire ta din shine yafi min kalbin shine yafi juya ta zuwa wa wannan yana nufin idan ya ta mankusi ta zo ta hudu zai yi ka cire ta zai yi kuma ka ka juya ta wa kaman wacce ta zo ta a a kaman wacce ta zo alif din da ta zo ta maksuri tukunan cirewan a nan yashi misali alkadi sai ka ce alkadawiyu ko ka ce alkadiyu in ka ce alkadawiyu ka juya yadin wau in ka ce alkadiyu ka cire ka cire yadin sai ka kawo yawon nisba ta saboda aka cire wani nan ya ce a nan ya ce ya fi juya ta wau din aiwul hazufu والحذف رابعا والحذف في الياء رابعا أحق من قلب والحذف في الياء رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يئن wannan ya dawo kuma magana kan alif kan alif ko kuma yaɗin kowanne daga cikinsu a lokacin da ya zamanto shi ne shi ne na na uku kenan shi yasa ce wa hatumun kalbu salisin ya'in idan alif ya zo idan alif ya zo ta uku to a wannan lokaci cire wannan alif din ya ce ya ce wajibi ne haka nan ya kowanne daga cikinsu idan ya zamanto ya zo na uku ne to cire shi wajibi misalin alif fata sai ka ce fatawiyu misalin ya ami ami sai ka ce amawiyu kowanne sai ka mayar da ka mayar da ita zuwa wawu alif fatawiyun ya amawiyun ya ya inna nan asalinsa anna ya innu ne anna ya innu wanda yake ba da ma'ana na fitowan abu ko bayyanan abu wa aulizal kalban fitahan wa fa'il wa fu'ilun ainihu mafta wa fi'il ya ce wa aulizal kalba duk wani alif ko wau duk wata alif ko ya wacce aka shirya ta wau a misalan da muka gabatar to ka biyar da ita fata kamar yadda ya gabata fata fata fata wiyu haka ama wiyu haka nan manga wiyu haka sanka wiyu fata ce za ta zo kafin wannan wautin wanda wannan wautin alif ce aka canja ta zuwa wau ko kuma ya ce aka canja ta zuwa wau saboda aka sai ka kawo fataha kafin wannan wautin ko kuma ka ce ita wannan wautin da aka canja ta daga alif ko ya tabi bayan tabi bayan ko ka biyar da ita bayan fataha haka nan wa fa'il duk wani ismin da ya zo ala wazni fa'il to kafin harafin na ƙarshen shi ma ka kawo fataha misali namir sai ka ce namariyo ba za ka ce namiriyu ba na mariyu wa fu'il hakanan duk ismin da ya zo ala wazni fu'il kamar du'il du'il sai ka ce du'a liyu du'a liyu shi yasa shi aina ku mafta wannan wazalle guda biyu ka yi wa ainin su fataha wa fi'il hakanan ka yi wa ainin wazanin fi'il ma fataha misali ibi sai ka ce ibaliyu ibaliyu wakila fil marmi marmawiyu waktira fifti imalihin marmiyu ya ce ana cewa marmawiyu wajen nisba ta almarmiyu almarmiyu asali ismul fa'il ismul maf'uli ne daga rama yarma in ka ce arrami ismul fa'il in ka ce kuma مرمي اسم المفعول أصل مرموي على وزن مفعول كما إن ذاك منصور كو مفتوح أصلي كنا to wanda ya ce marmawiyu a in ka ce marmuyun akwai wau za'ida wau ɗin maf'ul to wannan wau ɗin ita ya cire da ya cire ta yaɗin ta asali marmuyun dinnan sai ya mayar da ita alif sai kalimar ta zamanto marma to wannan alif din sai ya mayar da ita wau tukuna sai ya kawo ya kawo yawon nisba din ya ce marmawiyu wanda kuma ya ce marmiyu to wau din da ya ta asalin gaba ɗaya ya cire duka ya cire su gaba daya in ka ce marmuyun wautun maf'ulun da ya ta asalin duk sai ya cire su ko a wata ibara daban ka ce marmiyun wannan ya mai shadda kawai sai ya cire ta sai ya zo da wata ya mai shadda ya mai shadda da ya cire wauce ta maf'ulu da kuma ya asaliya wannan yaɗin kuma da ya kawo yawon nisba ce to shine anan ibnu malik yace waqtira fi istimalihim marmiyu an zaɓi an zabi marmiyu akan marmawiyu ma'anar wannan kuwa shine ka cire wauɗin maf'ul da ya asliya din ka shigar da yawon nisba yace wannan shi yafi shi yafi wanda kuma al-imam suyudi yana cewa shi a wajen shi a ce marmawiyu din yashi saboda idan an ce marmiyun to ba za a gane ismul maf'ul ake nufi au ko kuma suna ne shi ismul maf'ul din ne aka nasabta shi zuwa wani abu ma'ana ba a bambanci tsakanin ismul maf'ul da kuma ismi mansubi saboda haka wannan yace shi a wajen samar mawiyu din yafi wannan abu hayyin fatuhu sani shi yace yace idan ka ce hayy da duk wani ismin da ya zo irinsa kama hayyun kaman tayyun yace yi wa abu harafinsa na biyu din fataha wajibi hayyun sai ka ce hayawiyun wardulhu wawan in yakun anhu kulib yace wa nahu hayyin fatu sanihi yace wardudhu wawan in yakun anhu kulli yace kamar yadda wannan yadin zuwa waw idan wannan yadin asalinta waw ne tukunan aka juya ta zuwa waw to sai kamar yadda ita asalinta kaman kace tayyu in kace tayyu daga tawa ya tuwi wau din sai aka mayar da ita ya ta saboda aka a wannan lokacin ka zo nisu ba sai ka mayar da ita ya din asalinta attayu sai ka ce attawa attawa wiyu attawa wiyu wa alamat tanisi zibli wa wa alamat tasniyati ziblin nasab wa misla zafi jam'i tashihin wajab alama yana nufin alama wa alamata tasniyati yace ilizib alamat tasniyati ka cire alama ta tasniya lin nasabi saboda nasaba misali da rajulani sai ka ce rajuliyun ka cire alifin haka nan rajulaini za ka ce rajuliyun ka cire ya da nunin wa mislu da irin wannan cire alama ta tasniya kuma fi jam'i tashihin wajab a jam'u tashi to shi ma yace ya zama to wajibi ne a jam'u tashi dole ne shi ma ka cire waw din da nunun din au ko kuma ka cire ya da nunun din misali zaiduna zaka ce zaidiyun haka zaidi mutum ne sunansa zaidani to sai ka ce masa zaidi yusufa zuwa gare in sunansa zaiduna ne ya zo da siga ko lafazin jamul muzakkar salim marfu sai ka ce zaidi shi ma in ya zo da kuma lafazin jamul muzakkar salim majruri ko mansubi zaidi nan ma sai ka ce zaidi alamomin tasniya da alamar jami ta rufuwa da alamar jami ta nasaba da jaza duk za ka cire sai ka kawo yawon nisbatin wannan ya ce wajibi ne wa mislu zafi jami tasihin wajab irin wannan ya ce a jamu tasihin yana nufin jamul muzakkar salim shi ma wajibi ne amma akwai wasu wajibi guda biyu misali idan tasniya din kayi mu'amala da ita mu'amalar wani ismi cikakke wanda ba tasniya bane ismi ya zo a wazanin tasniya to za ka bar wannan alama misalin ka ce salman salman salman din nan mufradi ne ba tasniya bane zahiri ya zo kaman zaidani saboda aikin kaga dama sai ka ce zaidani haka nan yislin yislin wannan ismi ne mufradi amma ya zo da lafazin jamul muzakkar salim majruri ko mansubi to idan za ka yi mu'amala da wani mai sunan jamul muzakkar salim majruri ko mansubi kamar zaidi za ka yi mu'amala da shi mu'amalan yisilin din shi ma za ka yi mu'amala da shi nan ma sai ka ce zai sai ka ce zaidaniyu zaidaniyu hakanan wanda ya zo da lafazin sunan da ya zo da lafazin jabal muzakkar salim marfu'i to a wannan lokaci shi wanda ya zo da lafazin jabal muzakkar salim majruri kaman gisli zaka yi mishi a nisba zuwa ga zaidani zaidaniyu wanda ya zo kuma da suna kaman urbun ko urju kal urjuni in ka ce misali hatta da kal urjuni al urjun din to ya zo mufi ismi ne mufradi ya zo da lafazi na jamal muzakkar salim marfu'i to idan irin wannan ne sunansa zaidun sai ka ce zaiduniyu zaiduniyu wannan wajihin shi ma ya zo وسادس من نحو طيب هزف وشذ طائع مقولا بالألف اسم da ya zo tsakiyarsa da ya ne shadda ka ce tayyibun ko layyinun tayyibun ko layyinun irin wannan sunayen ko hayyinun to irin wannan idan za ka yi nisba zuwa gare su to harafi na uku shi za a cire harafi na uku a ita ce ya mai kasara in ka ce tayyibun tayyi yawon mai sukun yi yawon mai kasara to wannan yawon mai kasaran ita za ka ce sai ka ce taibiyun a tayyibu a hayyinun kuma za ka ce hainiyun hainiyun a hayyinun a layyinun kuma sai ka ce layyinun wa shazza ta'i'un akwai ismi irin wannan tayyi a tayyi'un asalin sa ce tai'i tai'i amma laraba suna fatansa kabila ce ta tai'i'u to suna fatanta da alif sa'i'u wannan shaz ne ya sabawa wannan ka'ida da da kiyasin da muka karanta shi sai ya ce wa shazza ta'i'un ta'iyun makulan bil alif wanda aka faɗe shi da alif wannan ya sabawa kiyasin kiyasin sa tai'iyun tai'iyu wa fa'ali wa fa'aliyun fi fa'ilatal tuzim wa fa'aliyun fi fa'ilatin futim yace wazani fa'aliyu a duk wani suna da ya zo ala wazani fa'ila wanda lamdin wannan suna harafi ne sahihi iltuzim wannan dole ne yana nufin za a cire yaɗin fa'ila ɗin sai a ce fa'aliyu kamar madinatu madinatun sai ka ce madaniyu saboda nunun ɗin harafi ne sahihi haka na hanifa sai ka ce hanafiyu wa fu'aliyun ɗin kuma kamar juhainatun wazalinsa fu'ailatun sai ka ce juhaniyu bidan misali kamar yadda hanifatu za ka ce hanafiyun bifatil fa'i wannan yana nufin idan lamɗin ismi na fa'ilatun da kuma fa'ilatun ɗin harafi ne sahihi harafi ne sahihi sannan kuma idan wannan wazanin idan wannan idan wannan wazanin ya zo ba ta kuma lam din harafi na ƙarshe din harfin illa ne to yana da irin wannan hukunci shi yake nufi da wa alhaqu mu'allala min arya min almisalain bi matta uliya yace malaman nawo sun sun haɗe da waɗannan wazani guda biyu din duk wani ismi mu'allala ne wanda lam din sa harfin illa ne arya wanda ismin ya rasa ta ya rasa ta ba ta a ciki ma'ana ismin ya zo ala wazni fa'ilun da fu'ailun ba fa'ilatun da fu'ailatun ne ta ba minal misalai yace daga misalai guda biyun da suka wuce misalai biyun da suka wuce fa'ilatun da fu'ailatun amma wannan ismin da muke magana a kansa to shi bai zo da ta ba sannan kuma lamdin harafin ƙarshe na wannan ismin harfin illa ne ya ce wa alhaku mu'allala min arya min misalai ne bi mata'uliya ai wa alhaku wa alhaku bima bima uliyata wazane guda biyu irin wannan misalai guda biyu irin wannan wanda lam din kowanne daga cikin su harfin illa ne sannan kowannen su ba shi da ta to an an haɗe hukuncin su da wancan wazanni guda biyu din wanda kowannen su yana da ta sannan kowannen su lam din sa sahihi ne ba harfin illa bane misali kamar adiyun in ka ce adiyun suna kabila ƙarshensa ya harful illa in ka ce kusayyu sunan kabila ƙarshensa ya harful illa adiyun din alawazin fa'ilun ne ba ta kusayyu alawazin fu'ailun ne amma ba ta to saboda haka adiyun sai ka ce adawiyu kamar yadda za ka ce madinatun madaniyun kusayyu sai ka ce kusawiyu kamar da za ka ce juhainatun juhainatu sai ka ce juhaniyu ma'ana hukuncin su ɗaya ne watammamu ma kana kattawila wa haka za ma kana kan jalila in aka ce tatimimi ana nufi kar a ce komai a ciki in ka lura muzannan nan guda fudu da muka karanta fa'ilatun da fa'ilun da fu'ailatun da fu'ailun dinnan to kowannen sun ka lura an cire yadinsa yadin fa'ilatun da fu'ailatun da fa'ilun da fu'ailun din an cire kowanne sai a fa'ilatun da fa'ilun sai aka ce fa'aliyun a fu'ailatu da fu'ailun sai aka ce fu'aliyu kaga yadin an cire to yace tatmini shine ka kawo yawon musu ba ba tare da ka cire yadin wazanin fa'ilatun ko fa'ilun ba shine watammamu ma kana kaffawila duk ismin da yazo yazo ainun din wannan ismin harfin illa ne saboda at-tawilatu at-tawilatu waudin harfin illa ne saboda daga fala ya tulo ne haka ismin da yazo yana da tafiyi harufa guda biyu jinsin su daya kamar al-jalilatu kamar al-haqiqatu da nau'o'in ismin nan guda biyu wanda ainihin su harfin illa ko lamtin sa an maimaice daga jinsi daya ana ce mishi mudaf to za ka cike ba za ka cire komai ba banda tadin da ake cirewa a bisa ka'ida amma ta nasaba wanda muka karanta wa mislahu mimma hawa fu zibwata ta anisi banda wannan ka'ida misali za ka ce ja'a zaidun sawiliyu ra'aitu zaidan tawiliya haka haka ja'a zaidun aljaliliyu aljaliliyu ba za ka ce tuwaliyu jula julaliyu ba ka cire ya ba za ka faɗi haka ba to zahirin wannan baitin yana nuna maka inda nisba ce misali zuwa ga tawil da jalil wanda bata to shi ma haka ne za ka ce tawili da jalili zahirinsa hakanan zahirin baitin da ya gabata wa fa'aliyun fi fa'ilatin hudif wa fa'aliyun fi fa'ilatal tuzim wa fa'aliyun fi fa'ilatin hutim dinnan zahirinsa yana nufin fi fa'ilatun din da fa'ilatun din inda za ka shirya ta isimi ya zo da ya zo ba wannan tadin lamdin kuma sahihi ne misali karimun da kuraibun to zahirin wannan yana nuna to tunda babu wannan tatin to za ka yi tatimimi ne shi ma ka ce karimi karimiyu kuraibiyu ka ce kuraibiyu zahirinsa wannan yana buƙatar dubawa amma wasu na cewa shi ma hukuncinsa da marar taɗin ne karimiyu za ka ce kuraniyu kuraibu za ka ce kurabiyu amma zahirin maganin ibnu malik ya saba wa wannan da muka faɗa saboda haka a takaice kana da wazani daban-daban ne a kusan kana da wazani kusan goma ne yana wanda duk kana bukatar kasan yadda ake nisbarsu fa'ilatun da fu'ailatun kowanne da ta wannan guda biyu kenan fa'ilun da fu'ailun kowanne mararta wayannan su fudu kenan wannan su fudun nan dukkansu lamdinsu harafi ne sahihi harafi ne sahihi sannan kuma tana da tana da fa'ilun da fu'ailun marata wanda lamdinsu harfin illa ne kaga ka samu shida kenan sannan kuma kana da fa'ilatun da fu'ailatun ne ta kowannensu lamdinsu harfin illa ne wannan su takwas kenan sannan kuma kana da fa'ilatun da fa'ilatun wanda ainihin ɗinsa ainihin ɗinsa harfin illa kamar astawilatu kana da fa'ilatun wanda kuma lamtinsa mudaf ne kaga kana da nawa kana da goma kenan sannan kuma har yanzu kana da tawilun da jalilun wanda tawil ainun ɗinsa harfin illa jalilun mudaf amma kowannen su babu ta wazani goma sha biyu kenan wayannan duka kana da bukatan ka san hukuncin su a nisba wanda ibn malik ya kawo wasu da lafazi su ne waɗannan baitukan da muka fassara wasu kuma ya bar su saboda za a fahimta a mafhumin wa'inda ya ambata ma'ana wayannan baituka guda uku wa fa'aliyun fi fa'ila taltuzin wa fu'aliyun fi wa fu'aliyun fi fu'ailatin hutin wa alhaqu ma'a mu'allala min ariya من المثالين بمتى أولياء وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة توتكين ذاك فجة wazani goma sha biyu a mafhumi da kuma a mantuki wa hamzu fi maddin yunalu fi nasab ma kana fi tasmiyatin lahu tasab yace duk wani hamza mamduji kamar hamra'u sauda'u bayda'u yace yunalu a yunalu fi nasab za a bashi hukunci a nasaba ma kana fi tasmiyatin lahu tasab ma kana intasaba lahu fi tasniyati abinda ya nasabtu zuwa gare shi na tasniya ma'ana hukuncin aliful mamduda na ta'anisi ko na asali ko na ilhaki a babin tasniya da ka karanta to hukuncin sa irin sa ne ka riga ka karanta cewa idan hamza din ta ta'anisi ne kamar hamra'u sauda'u to a tasniya zaka mayar da wannan hamza zuwa wawu zaka ce hamrawa ni saudawa ne to a nasaba ma haka ne zaka ce hamrawiyu da kuma saudawiyu haka nan idan hamzan ta zo ta kasance ta asali ce kamar insha'u insha'un ibtida'un hamza ce ta asali din an sha'a da ibtida'a to a wannan lokaci zaka mayar da zaka bar wannan hamza yadda take insha'ani ibtida'ani haka qurra'ani qurra'ani shima daga qara'a hamza ta asalin zaka bar ta ba za ka juya ta ko ba sannan akwai wasu hamza kala uku ɗaya na ilhaki kamar ilba da muka karanta al-ilba'u wannan hamza ce ta ilhaqi to wanda zaka mai da ita wau ko ka batta kace al-ilbawani ko al-ilbaani sannan akwai hamza wacce asalin ta wau ce kaman al-kisa'u daga kasa yaksu ko kasautu to ita ma zaka mai da ita wau kace al-kisawani ko ka batta kace al-kisa'ani akwai hamza wacce asalin ta ya kamar alhaya'u min min hayitu to wannan ita ma ko kamar yadda ita ba kace kace al alhayawani ko kace alhaya'ani to wannan hukunci da ka karanta na tasniya to anan nasaba ma haka ne na farko na ta'anisi hamra'u zaka ce hamra hamrawiyu hamrawiyu ta asali zaka ce ibtida'iyu ko insha'iyu tabatta yadda take ta ilhaki ko kace ilba'iyu ko kace ilbawiyu tawau kuma alkisawiyu ko alkisa'iyu taya kuma alhaya'iyu ko alhayawiyu hukuncin su dai ne wansub li sadri jumlatin wa sadri ma rukiba mazjan wa lisanin tammama idafatan mabdu'atan bibinin awab aw ma lahu ta'rifu bisali wajab ya ce wansu litadiri jumlatin idan ismi asalinta jumla ne asalinta jumla ne a shi ne sai ka yi wa sadar din nisba kawai sadar din nisba kamar mutum ne sunansa sunansa zahaba zaidun jumla ce filiya sai jumla filiyar ta zamanto sunansa sai a ce sai a ce zuhaibiyu zuhaibiyu sadar din fi'ilin na farkon shi ne haka irin su sha ba karnaha da makamannin isim din da jumla ce to jumla din tana da sadar tana da ajin to sadar din za ta yi wani ba shine wansu li sadri jumlati wa sadri ma rukiba mazan haka nan misali idan ismi sunaye guda biyu ne aka hada ya zama suna daya irin sunan da ake cewa al-masji al-ismul masji kaman ba'a ba'a da bakka to ba'a ne da bakka sunan makka aka hada sai ka ce ba'aliyu kai nisba zuwa sadartin shi ma ولساني تمم إضافة مبدوءة بابن أواب هكذا إذا مضاف نيد مضاف إليه wanda mudafin din ya fara da ibin ko abu to a wannan lokaci yace zaka yi nisbar zuwa ga suna na biyun ne shine ajus din jumlar ko ajus din sunan misali ibnu umar zaka ce umariyu umariyu ibnu abbas za ka ce abbasi na biyu za ka yi wani su ba haka nan ummu ma ummu misali ummu abdullahi za ka ce abdiyu haka ummu kursum za ka ce kursumiyu suna na biyu za ka yi wa nasaba au ma da hu ta'rifu bisani waje ko kuma mudafun ne da mudafun ilayhi a shi tarihin da suna na biyun da shi aka san na farkon kaban wani ne sunansa gulamu zaidi gulamu na kira ne an san shi da mudafin ilaihi marifa sai ka ce zaidiyu shi ne ce fi ma siwa haza fi ma siwa hazan suban lil awwali ma lam yukhaf labsul ka abdul ash'ali banda wayannan wuraren da yace kai nisba da ka yi nisba nisba ko ga farkon sadar ko ga na biyun wuraren guda biyun nan da ya faɗa ya ce to za in ka cire wayannan wurare za ka yi nisba zuwa ga na farkon ne kawai kamar umru'ul kaisi umru'ul kaisi za ka ce umriyu umriyu za ka ce saboda za a ci saninsa da shi in kai idafa zuwa ga alkaisiyu watakila za a yi tsammani kai idafa ne zuwa ga ummu kais ko abu kais au ko kuma zuwa ga kabila ta kais tun banu kais amma ka ce umriyun to za a gane cewa umru kaisi kake nufi shi yasa shi malam yukhaf lafsun muddin ba a tsoron dagulewa ma'ana rashin fahimtarsa misalin wannan abdul ashal misali abdul ashal din nan in ka zo kai nisba zuwa na farkon ka ce abdiyu to ya shiga dagulewa dan ba za gani abdulrahman ne ko abdullahi ko abdulrahim ne ko abdulwahab ne ko kuma abdul ashal din ne haka yi nisba zuwa gare shi ba za gane ba saboda haka sai dai ka ce al-ashaliyu al-ashaliyu to za gane a ce abdul ashal aka yi wani nisba wajibur bi raddillah ma minhu fudif jawaza in lam yakuradduhu ulif fi jam'ai tasfih aw fi tasniya wa haqqu majburin bi hadhihi tawfiya yace wardu bi raddillah ma minhu fudif izini asalin sa idan an cire mishi lam an cire mishi lam harafi na karshe kenan a wajiburu kamar ya gurbin wannan lam din a nisba ma minhu huzif abinda aka cire daga wannan ismi kamar yadda shi ne jaburu din jaburu shi ne daure karaya idan ismi ka cire mishi wani harafi ka karya shi to ka daure wannan karaya ka dawo da harafin da ka cire lokacin da za ku yi za ka yi nisba jawazin amma dawo da wannan harafin da ka cire ya ce ja'idi ne ja'idin nan a wannan mas'ala misali yadun sai ka ce ya dawani ya dawani ya ko damun damawani damun damawani yadun kuma ya ka ce damun za ka ce damawiyun damawiyun yadun kuma za ka ce ya dawiyu ya dawiyu za ka mayar da asalin harafin saboda yadun an cire lam harafi na ƙarshe damun an cire yawon harafi na ƙarshe idan ka mayar da harafin da aka cire wannan harafin ko da ya ce to za ka mayar da ita mauni misali damun damun za ka ce damawi asalin abin da aka cire mauni yadun kuma yadawi asalin abin da aka cire ya ne duk bayan ka dawo da su za ka mayar da su ba jawaza ya ce wannan din jahili za ka iya cewa damiyun ya diyun damiyun ya diyun wannan ya ce illam ya kurar duhu ulif fi jam'ai tasihihi au fi tasniya ya ce ya zamo jayizi ne mayar da wannan lambin da aka cire idan ba a saba da shine shi a jam'i guda biyu na tafihi jamul muzakkar salim da jamul muannas salim ba ko tasniya yana nufin idan an saba shirin cire shi ko a jam'in nan guda biyu ko a tasniya to zai zamanto wajibi ne a cire shi misalin jamul muzakkar salim mutum ne misali a kira shi a a mutum ne a kira shi a kira shi ako sunansa ko abu ako ko abu ko a kira shi aku akuna ko abuna kun san dai ba a jam'in aku ko abu jam'ul muzakkar salim saboda bai cike sharadin ba amma zai yi a samu sunan wani mutum sunan wani mutum a akuna ko abuna sunansa ne haka kawai shi to saboda haka wannan sunan ya zo da lafazin jamil muzakkar salim to in za ka yi nisba zuwa gare shi zuwa zuwa gare shi to a wannan lokaci ina idan za ka yi yadda a jam'insa za ka ce a kawuna ko a bawuna a kawuna a bawuna to a wannan lokaci kamar yadda zai zo ma bayani shi jam'i ana mishi nisba zuwa ga mufradi ne to sai ka ce a hawi a bawi ka dawo da waudin saboda a jami'i ana dawo da wannan waudin jami'in muzakkar salim a kawuna a bawuna yadda ake dawo da wannan waudin a jami'in muzakkar salim to shi ma a a nisba ya kace akawiyun abawiyun asali jam'i ne tukuna sai ka ka nasabta shi zuwa mufradi kamar da hukuncin zai zo a nan gaba kaɗan a jam'ul muzakkar salim kuma jam'ul muannas salim kuma kaman uktu uktu yar uwa jam'i akhawatu a jam'in sai aka dawo da wudin da aka cire saboda in kace akun an cire wau kamar yadda zaka ce akawani a tasniya to idan zaka yi jam'in uktu sai ka dawo da wudin da aka cire sai ka ce akawatu tunda zaka dawo da wudin da aka cire a jam'i haka nan zaka dawo da wannan wau a nisba kace akawi nisba zuwa akawat ko akawat zai zamanto akawi kamar yadda zai zo ana mishi jami'i ana mishi nisba nisban jami'i ana yi da lafazi na mufrad misalin tasniya akun akawani in ka ce abun abawani a tasniya ka dawo da wudin da aka cire wannan wudin ita ce lam din tunda zaka dawo da wannan lam a tasniya akawani abawani to haka nan a nisba a bawi'a za ka ce a bawiyu a kawiyu shi ne ya ce wa haƙƙu majiburin bihazi ya ce haƙƙin dawo da abin da aka ce bihazi a wayannan nau'o'in ismi guda uku jam'ul muzakkar salim jam'ul mu'annas salim da tasniya yace tawfiya yace an cike shi mana haƙƙi ne wanda aka aka cike shi ya zama to haƙƙi ne cikakke da wannan lafazin yana nuna ma wajabcin cire wajabcin dawo da harafin da aka cire a nisba kamar yadda haƙƙi ne cikakke a wayannan nau'o'i guda uku jamul muzakkar salim jamul mu'annas salim da tasniya a dawo da abin da aka ce wa haqqu din mubtada ne majbur mudaf ilayhi sannan tawfiya tawfiyatun khabar al mubtada bi hadhihi jar majrur muta'alliqun bi tawfiyatin asalin sa wa haqqu majburin tawfiyatun bi hadhihi haƙin dawo da karayar da aka yi wa waɗannan sunaye wanda aka ce da musu lam a dawo da wannan lam haƙƙin dawo da wannan lam ɗin a waɗannan abubuwa guda uku cikakken haƙƙi ne ma'ana wajibi ne amma a wayancan a wayancan kuma ja'izi ne shi ne wanda a jam'i ba a dawo da ba a dawo da shi wa bi aqil uktan wa bibin binta alhik wa yunusun aba hazfata yace wa alhik bi akhin uktan wa bibinin bintan yace wajen wajen nisba ka haɗa ka hada uktun da akun ka haɗa kuma bintun da ibini abinda yake nufi a nan shine a bisa ka'idan da ka karanta idan ismi ya zamanto mu'annas da ta wajen nisba za ka cire wannan taɗin makkatu makiyu almadidatu madadiyu to a bisa wannan ka'ida in ka ce uktu tunda wannan taɗin ta ta'an ismi saboda muzakkarin akun in ka ce bintu wannan taɗin ta ta'an ismi saboda muzakkarin sa ibnu to kowannensu za ka masa nisba da lafazin da za ka yi wa muzakkari ne ma'ana za ka cire wannan yadda ibnu za ka ce banawi banawi haka bintu ma banawi yadda uktu za ka ce yadda aku za ka ce akawiyu haka na uku uktu ma za ka ce akawiyu a bisa ka'ida ta farko ta nisba da kai riga ka karanta da wannan ne al-imamu sibawai ya tafi ya ce wa yunusu a nan ya yi mishi tasirishi saboda darura a ba hazifuta al'imamu yunus ɗaya daga cikin manya-manyan malaman nahau manya-manyan malaman nahau ya ce a ba hasbata shi yaƙi a cire wannan ta ɗin yaƙi a cire wannan ta shi a yunus ɗin yana cikin basrawa amma ya ce idan aka cire ta ɗin to ta yaya za a gane nisba ce zuwa muzakkar ko nisba ce zuwa mu'annas shi abin da za ka ce bintiyu da ukutiyu za ka bar wannan wannan tadin ne wa da'ifi saniya min suna'i sani hizulin kala wala'i yace idan za ka yi nisba zuwa ga suna wanda yake dauke da harafi guda biyu kawai harafi guda biyu to harafi na biyun nashi ka kara mishi wani harafi ya zama uku harafin da ya dace a kara shine wadaifi saniya min sunai sani fi zulidin a lokacin da harafin sa na biyu harful lin ne yana nufin harful illa ne kaman kala kaman kace la to la kana so ka yi zuba zuwa gare shi sai ka ce la'i ka kara hamza shi yake nufi da wada'ishi saniya din tukunnan sai ka kawo yawon nisba ka ce la'iyu jaizi ne wannan hamzan kuma bayan ka kara sai ka mai da hamzan wau ka ce lawiyu lawi wa in yakun kashiyatin malfa'atin fajabruhu wa fatu ainihi tuzim idan kuma izini ya zamanto kaman shiya shiyatin wanda aka cire wau saboda in ka ce shiyatun asalinsu asalinsa washiyun ne in ka kamar in ka ce sifatun asalinsa wasfun ko sikatun asalinsa waskun irin wannan wannan ta din an maye gurbin wawu ne da aka ce to idan ismi ya zamanto irin wannan kaga an cire mishi fa na harafinsa na farko shi yasa ya ce malfa'adin ismin da aka rasa aka rasa fa a ciki fajafruhu dawo da wannan fatin wa fatuhu ainihi da kuma yi wa ainihin harafin sanadiyu fata iltuzim kowanne ya zama lazim ya zama to wajibi kowanne ya zama to wajibi a wannan lokaci shi ya din sai ka ce wisha wiyun wisha wiyun ka dawo da bautin kuma a wi sha sha sannan ka yi wa ainihinsa shi ɗin harafi na judin ka mai mishi ya zaman tofata abin da ya sa ya ce malfa'adi wanda aka rasa fa aka rasa fa a ciki kamar shiya yana nufin lamun ɗin wannan isini harfin illa ne har yanzu to idan lamudin ba harfin illa ba ne kamar sifatun ko idatun ko sifatun a wannan lokaci ba za ka yi wannan hukuncin da yake magana kai ba misali sifatun ba za ka dawo da waudun ba za ka ce sifiyun idatun za ka ce idiyun sikatun sikiyun a wannan lokaci ba za ka ce sai kawiyun ba sai kawiyun ba ko ka ce ko ka ce wisa za ka ce wisawiyun ko wisafiyu ba za ka dawo da wannan wau ba kuma ba za ka yi wa ainihin din safata ba saboda lamɗin harafi ne sahihi shiya kuma wato an rasa fadinsa kuma lamɗin har harfin illa ne والواحد ذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع yace mufradi shi yake nufi da alwahid anan ka ambace shi kana ne nasabta shi zuwa jami ai wazkuril wahida nasiban lil jami ka ambace mufradi kana ne nasabta da shi zuwa jami in lam yushabi wahidan amma wannan jami'in idan bai yi kama da mufradi ba bil wadi a asalin tsari ko wada'in larabci bai yi kama da mufradi ba bai yi kama da mufradi ba misali kaman a zaiduna za ka ce zaidiyu zaidiyu akawuna za ka ce akawiyu haka akawatu za ka ce akawiyu shi ma za ka ɗauko lafazin mufradin sai ka yi nisubar zuwa mufradi ba za ka yi nisubar zuwa jami'i ba a nan sau tari ana samun kurakure da yawa a larabci abin da ya sa ya ce in lam yushabi wahidan bil wadi akwai jam'in da yayi kama da mufradi kamar alfar alfar zaka ci alfariyu almar zaka ci almariyu jam'i ne amma yayi kama da mufradi saboda nan ce ansari wato nan ce ansar ko da sahabi guda ɗaya ne in dai dan madina ne za a ce masa ansar to da wannan yayi kama da mufradi haka nan duk wani ismi wanda asali ma shi ba shi da mufradi kaman ababir wanda kauli sahihi ana cewa ba shi da mufradi sai ka ce ababiliyu kai mishi nisba zuwa ga zuwa da zuwa ga jami haka kaman ismi jami kaman kaumu kaumu wanda ismi jami ba shi da mufradi sai ka ce alkaumiyu haka ismi jinsi kaman shajar ko bakar za ka ce shajariyu ko bakariyu wayannan duka gaba daya a mufradi jam'in yayi kama da mufradi imma yayi kama da mufradi saboda shi bayi da mufradi wai ma ya kama da mufradi saboda ismu jinsi ne ba sa wata alama da wata alama ko wani wazani wanda yake mai da shi jam'i ba au ko kuma ismul jam'i ne lafazi ne guda ɗaya yake nuna ma'anar jam'i to wayannan duka nau'o'in suna nufin jam'i ne wanda ya yi kama da mufradi amma idan bai yi kama da mufradi ba ta hanyoyi guda hudun nan da muka faɗa kamar ansar ko ababil ko kaumun ko shajarun to a wannan lokaci za ka ɗauko mufradin sai ka yi nisba zuwa gare shi wa ma'a fa'ilin wa fa'alin fa'in fi nasabin aghna an ya fakubin ya ce waɗannan auzani da ya kawo guda hudu guda uku guda uku fa'in kamar ka ce labin mai siyar da nono fa'al kamar ka ce tamar ko laban mai siyar da dabino ko mai siyar da nono fa'il kuma kamar ka ce ta'im mai siyar da abinci wani auzani guda uku ana amfani da su a matsayin nisba ne kamar ka ce a tam kamar maimakon ka ce tamrinu ne yadda dabino sai ka ce tamar amma kaga dama za ka faɗi asalin ma tamrinu kamar ka ce maimakon ka ce labaninu ne siyar da nono sai ka ce labi sai ka ce labi ta'am maka ce ta'amiyu ko alkizaiyu sai ka ce ta'im kawai ta nasabta labin zuwa siyar da nono tammar siyar da dabino in siyar da abinci shi yasa ya ci azuna a miliya a kowanne daga cikin wannan wazani guda uku yana wadatarwa a kawo ya ta nisba yana wadatarwa tare da ja'izi ne kuma in kaga dama kai nisba din ta asali faƙudin yake sai aka zo aka karɓa wa gairu ma a filaftufu mukarrara ya ce wani duk abin da na gabatar da shi a tabbashi hukunci dalla-dalla na nisba a lallazi yunkalo min huktusira ai uktisira a lallazi yunkalo minhu za a takaita shi a bisa abin da ake rawaitowa da sama'i a wajen larabawa ma'ana idan ka ga nisba ta saba wa waɗannan ƙa'idodi to nisba ce sama'i ba kiyasi ba ne ba shi da ba shi da kiyasi ba shi da kiyasi yanzu misali marwa suna wani gari ne shahararre a kurasan to suna nisba zuwa ga maruzi ko marwazi marwazi kaga wannan ba kiyasi ba ne idan ko alkari sai ana yi su ba zuwa alkarfi alkarfi alkharif azim kuma ce al'azimin rakaba rakabani wannan duka ba kiyasi bane sama'i assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh